تشاء وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم ابن إبراهيم الفقيه يجي
ومما لم يزل من شأن من حج على الوجود بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم yace min wallam ya zal min sha'ani man hajja ina daga cikin abin da bai gushe ba a cikin sha'anin wanda ya je aikin haji shine al-murur bil madinati in suka je aikin haji sai sun je madina wal qasr ila salati fi masjid rasulillah da niyyar yin sallah a masallacin manzon Allah mai tsira da amincin Allah tabarruku bi riwayati rawdatihi da samun albarka ta hanyar ganin raudarsa alaihi salam wa minbarihi da minbarinsa wa da kabarinsa wa majalisihi da mazauninsa
وملابسه wa lamisi yadaihi da inda tafukansa suke tabawa inda yake yin sujada alaihi salam wa haɗe kadamai da kuma جميه da inda digadigansa suke takawa da inda ya zo sallah zai tsaya salai salam in yi sujada zai dora su da inda ya taka a rayuwarsa alai salam don su ga wannan والعمود الذي كان يستميل ilahi da kuma al'amudi wanda yake jingina da shi in ya zauna
وينزل جبريل بالوحي فيه alai kuma mulaka jure ya sauka da wahayi a gurin to duk su je- suna son su je su albarkanta da wayannan
وبمن أمره أسده من الصحابة وأئمة da المسلمين kuma abinda raya shine amarahu wa qasadahu min as-sahaba sabon annabawa da suka raya kuma suka nufi gurin su ma da alheri wa ayyatul muslimina da shugabannin musulmi wal itibari bi zalika kullihi da kuma izna da wannan gabaki daya mutum ya duba ya ga wayannan guraren da annabi alismi ya rayu ya samu albarka kuma ya zame masa izina farko ya ga cewa wannan gurin wato tawaru'u aka yi gabaki daya an gina shi akan tawaru'u da kaskantar da kai ga ubangiji subhanahu wataala shine sirrin samun dukkan nasarorin da annabi alaihi da sabban su suka yi rawanullahi alaihim sannan anan ne aka nuna ikhlasi yin abu saboda Allah anan ne aka nuna jarumta da tsayawa ba sako-sako babu taraddadi ko me abinda Allah ya ce kawai shi ake anan aka zartar da hukunci na ubangiji subhanahu wataala anan aka so wanda Allah yake so anan aka ki wanda Allah yake ki to anan mutum zai gani ya ga abinda aka yi a wannan to sai ya dawo hannu ya kokari ya dosa na haske ta hanyar aje san zuciya a rayuwarsa ibi cewa annabi alaihi salamu halifu ilmin ne tabi'un lil haqi ya haƙuri ne amma mai bin gaskiya duk abin da zai alaihissalam sai akan gaskiya to mutum sai ga wannan wanda suka zo a bayansa su ma suka dora abin lura a nan sahabban sarwanullahi alaihi harko in mutum ya kalli gura wannan abin da zai fara lura da shi shine wannan bawan allah manzan allah ne abin da ya fito ya gaya wa duniya ya ce ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum to anan zaka ganta don wanda ka sani ba mai gaskiya ba in ya zo zai yaudara mutane to ba sai ya kama da buri don ya kama buri sai zo da mutane ta abin da suke so ya gaskantar da kai ya kwantar da kansa in dama ta samu to surarsa ta asali ce za ta fito annabi alaihi salatu tun daga ran da ya faɗa har ran da ya bar duniya abincin da yake ci shi yake ci isra tufafin da yake sa shi yake sawa gidan da yake zaune alayhi salamu ana ganin rana ta cikin rufin ana ruwa na iya shiga sannan ba kowa da yake tsaransa a lokacin da duk masarautar duniya kamaransa na bakin karfe ne manya-manya gangan gangan da matsala a haka yake shiga ifita ifita unguwa ba shi kuwa mai tsaro shi kadai kuma zo ya kwanta a gidan haka alisa fita yaƙi bar gidan haka alisa haka ilayu alisa shimfiɗarsa kamo biyu da ɗani ɗaya ko da rabi faɗinta kamo ɗaya da kuma ɗani ɗaya shi ke nan shimfiɗarsa a rayuwarsa da lokacin da ya fi ƙarfin farisa da rom har ta boka an ji ba abin da bai samu ba amma a haka ilayu alisa to wannan shine abin da za ka lura nan ne gurinsa ka tabbatar abin da ya faɗa a kansa yake to man amarahu wa qasadahu min as-sahaba su suka sake gaskata annabi alayhi salam cewa abin da annabi alayhi salam yi da kasar da ya bude da fadinta da duk abin da take da shi da abin da iraye akai sai na Abubakar radiyallahu da yazo haka iraye shi ma ba abin da ya kara irin gidan shi ma irin nasa ne irin abincin irin nasa ne irin tufafin irin nasa ne tare da cewa an samu ƙarin faɗin ƙasa ta musulunci zamanin suna bukar dilan amma yana nan akan abin da ya bar annabi alayhi bashi akai sannan da ya tafi sai na umar izuwa radiyallahu anhu shi an sake samun ƙarin ninkin ƙasa ninki uku akan ta annabi alayhi salam amma yanda annabi alayhi ya basu haka yake radiyallahu anhu zamanin sina usmanu kuma an samu ninki na zamanin annabi alaihi zamanin sina abubakar radiyallahu anhu zamanin sina umar radiyallahu da kuma na saka ganin ke hudu amma yana nan akan da annabi alaihi basu zamanin sina ali radiyallahu shi kuma samu ninki biyar amma yana nan akan inda ya basu to shine wal itibaru bi zalika kullihi ka kula da wannan to gaskiya ce kawai ta haka in bayo da rane in abin ya samu za su canja amma ba canja ba haka suka kare لا شك مسألة آمين
وقال ابن أبي فديك ابن أبي فديك يجي سمعت بعض من أدركت
na ji sashen wanda na riska na malamai suna cewa بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم labari ya isa mana wanda ya tsaya nan ga kabarin annabi alaihi salam fatala hazihil ayata ya karanta wannan aya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima in ya faɗa ka san makala sanne yace sallallahu alaika ya muhammadu sallallahu alaika ya muhammadu wanda ya faɗi wannan so 70 sai mala'ika ya yi kiransa alaika ya fulana ya ce Allah ya gaishe Allah ya gaishe ka ya wane nan ta lahu hajjata ba da bukatarsa ɗaya da za ta kubuce duk abin da ya je da shi na buƙata sai ta biya al-mahari an karɓo daga yazid dan abi sa'id al-mahari ce na je gurin umar ɗan abdul aziz lokaci na khalifa yayin da ne masa bankwana sai ce da ni li ilaika haja ina da wata bukata a gurinka madina idan ka je madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wurin nabi sallallahu alaihi wasallam zaka kabarin annabi alaihi wasallama a can farkarhe min nisalama in ka je gaban kabarin ka ce umar dan ula azizi ina gaishe shi shi ne bukata ta wannan sa kuma ya ce ilaihi albarida min sha wato buridu yana tashin dan sako barid kaka shine kamar irin gidan waya da ake kai takarda to yakan tashi dan sako min sha daga sha yace tashi ga guziri ka daura damar ka daura siddi ka haura komi ko ka hau doki ka kwana ka tashi ka je madina ka je kabarin annabi alaihi ka ce umar dan ul aziz assalamu alayka ya rasulullah min umar ibn ul aziz kurin ka juyo haka yake amin wa qala ba'duhum
sashen malamai suka ce sashen su suka ce
يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف ثم انصرف قال بعضهم شاشن سيشي naga Anas dan Malik radiyallahu anhu ya je kabarin Annabi alaihi salam fawa kafa sai ya tsaya farafa a yadai sai daga hannayensa hatta zanantu annahu iftataha as-salata sai da tsammaci sallah fara amma shi ba ka bane fa sallamu ala nabi sai ya sallama ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu sun ban sarafa sai ya fita ya tafi
وقال مالك في رواية أبو وهب ابن عفان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إيكه ووجهه إلى القبر لا إلى قبلته ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده.
yawa maliku ya faɗa a cikin ruwaya ibn wahabin yace idan ɗayan ku yi sallama ga annabi alaihi salam wada'a kuma ya addu'a ya kifu ya tsaya wajehu ila alqabri la ila alqiblati fuskarsa ta kalli inda kawarin annabi alaihi salam yake ba inda alqibla take ba in zai gaida annabi alaihi salam haka zai kalle shi waye dunu ya dan kuma tsanta matsa kusa wa yusallimu kuma ya sallama wala ya musul kabara biye dihi amma ba zai shafi kabarin da hannunsa ba ba a yi wannan kuma an yi su'ul adabi ko ya je mu'anaka ya rungumi kabarin ko ya sambance shi ko ya ɗebi kuɗi ya watsa to wannan ba a yi
وقال في المقصود ya faɗa cikin littafi al-mabsut لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم wayamdi ya ce a cikin mabasud imam malik ya ce ba na ganin mutum ya je kabarin annabi alisun ya tsaya ya addu'a sai walakin yusallimu sai dai in ya je ya sallama ga annabi alaihi salamu tun da annabi zai amsa masa waye mu ji kuma sai ya tafi
قال ابن أبي مليكة من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم الإنديل إنديلا.
الذي في قبلته عند قبر على رأسه yawa ibn abi mulaika yace man ahabba an yakuma wajahan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake son ya tsaya wato a fuskar annabi alaihi salamu daura da shi fal yaj'alil qindila sai ya saka fitila allazi fil qiblati wa take alqibla inda alqabr a wurin kabarin ala ra'asi daidai kansa wato babu yanzu ne ai lokacin abin a fili yake an yi fitila irin mai jalo-jalo din nan irin wanda ake kama fitilar ruwa a lokacin akwai inda suka sassaka su a sama to yana nufin tsakaninka da kabarin ya zama na ya samu kamu uku ko hudu to daidai tun a lokacin su wannan fitilar kamun hudu ce tsakaninta da kabarin sai ce in ka je ka sa ka tsaya daidai ita a yanzu ba za ka gani babu shi wannan daban da ne lokacin kabarin a fili ike yi eh ce wannan fitilar da aka saka to in ka je ka tsaya kanka daidai ita to shine daidai ladabi kamu uku zuwa hudu in ka matsa sai suke ganin mutum bai ladabi ba sai ce shi abin ibn abi mulaika haka ya ce yi
وقال نافع كان ابن عمر يسلم يسلم على الكبر رأيته مئة مرة وأكثر يجيء إلى إلى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم السلام على أبي بكر السلام على أبي ثم سيسترفع nafi'u nafi'u maula abdullahi bin umar wannan shi yake ba nafi'ul madani wani mai karatun qur'ani su bi ne nafi'ul madani daban wannan nafi'u ne maula abdullahi bin umar shi daban wancan daban Eh, ya kasance yace ibnu umar ya kasance yusallimu alal kabari yana sallama a kabarin annabi alaihi salam ya ce ra'aituhu mi'ata marra na ganshi ya kai so 100 wa akasara ko sama da da sama da haka jiyo ilal kabari yana zuwa gurin kabarin annabi alaihi salam fa ya kulu yana cewa assalamu alaikum nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce assalamu ala abi bakarin sai ce assalamu ala abi sai mai mahaifinsa ne suna umar to haka yake ce assalamu ala abi sai ya fita kusan shi duk lokacin da idan da sallah sai ya bi daga assalamu alaika assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu ala abi bakarin assalamu ala abi sai ya fita
ورضي ابن عمر وأن يده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن ثم وضعها على وجهه رؤيا ابن عمر an ga Abdullahi dan Umar waje an yadahu ala maqadin nabi sallallahu alaihi wasallam min minbari ya ɗora hannunsa a bisa gurin zaman annabi alaihi salam a minbarin nan summa wada'aha ala wajhihi sannan hannun da ya ɗora sai sa a fuske shafa fuskar saboda albarka
علي سيئين وأتبيين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلل المسجد حسوا رمانة المنبرة منبرة في تلل كورة كورة بميامنهم ثم تقبلوا قبلته يدعون ابن ابن أسيد والأتبي an karɓo ne ce kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sadawan annabi tsira da mucila sun kasance idza halal masjidu idan masallaci zama kowa a sauru ma na minbari sai su shafi makangemar minbarin allati talil qabra wacce take bangaren da kabari yake bi mayami nihim da hannunsa na dama sun mustaqabalu qiblatu iduna sai kuma su fuskanci al'ula shi addu'a
وفي موسع من رواية حياة بن حياة الليثي أنه كان يشوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر yawa a cikin mawaɗa kuma daga ruwayar haya ibn hayar laisi cewa abdullahi dan umar ya kasance yana tsayawa a mimbarin annabi alaihi salam ya sallama ya salati ga annabi alaihi salam kuma ya yi ga sina abubakar ya ga sina umar radiyallahu anhu
inda ibn qasim wal ka'ab nabi wa yadqul abi bakr wa umara yawa wajen ibn qasim da ka annabi sha suka yi yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadqul abi bakr wa umar wa sina bakar da umar su addu'a yake musu annabi kuma ya masa sallama
قال مالك في رواية ابن وهب يقول المسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مالك يا فدا cikin ruwaya ibn wahab me yin sallama zai ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh haka mutum zai fada ya fada cikin mabsudi kuma wai sallimu ala abi bakar wa umar sai kuma ya sallama ce assalamu assalamu alayka ya abubakar assalamu alayka ya umar ibn al-khattabi shi ke alkadi abul walid albaji ya ce
wa indi annahu ya dukulin nabi sallallahu alaihi wasallam bila salati wa li abi wa karim umara kama fi hadisi ibn umara
eh shi ce ya shi yana ganin mutum ya addu'a ga annabi alaihi da lafazin salati haka zai wuce na abubakar haka zai wuce na umar kamar yadda zuwa cikin hadisin ibn umar da sabani yana faɗa wannan yana faɗa wannan shi shi da lafazin salatin za a yi ibn habibin ya ce wato duk mutum zai shiga masallaci kowaye ya ce zai faɗa idan ya shiga masallacin annabi alaihi salam zai ce bismillah assalamun ala rasulillahi السلام علينا من ربنا وصلى الله ملائكته على محمد هكذا إن شاء الله مغفر لي ذنوبي وتهلي أبواب رحمتك وجنتك وحفظني من الشيطان الرجيم yawwa to an mace shiga masallaci shi abin da zai faɗa kenan bismillahi wa salamun ala rasulillahi assalamu alaina min rabbina wa sallallahu malaikatuhu ala muhammadin ala magafili zunubi wa tahli abwaba rahmatika wa jannatika wa hafazni min ash-shaytanir rajim ثم قصد إلى الروضة سنشك مكتف روضة وهي
ita ce tsakanin kabarin annabi alisa da mimbari farka fiha raka'ataini sai kai sallah raka'a bi a cikin rauda kullu ko fika bil kabari kafin ka je inda kabarin yake ka tsaya to ka fara zuwa kai sallah raka'a bi a cikin rauda
tahmadullah shi ma a cikin rakawoyi biyun sai ka gode wa Allah wa tas'aluhu tamama amma farasta ilai ka kuma roki Allah cikar abin da ka fito yi shine ziyarar annabi alaihi salam ka roki Allah ya cika maka sai maka je sai ka roki Allah cewa Allah na roke ka ka sa wannan ziyarar ta karbo Allah sa ta kankare mun zunubi Allah ya sa Allah ka sa ta sama mun alfarma a gurinka shine fazurhu tafuz bil jahi inda ilahi ka ziyarce shi zaka rabota da alfarma zaka zo mai alfarma kai ma a gurin ubangiji ci ko roki Allah wannan wal auna alaihi da kuma taimako da taimakonka akan wannan ya baka sauki ya hore maka kiyaye ladabi kar kai bari
wa in kana takata ka fi gairu raudatin hajaza hajaza ataka idan rakawai biyun naka ba a rauda suke ba sun isar maka wafin raudati a kuzalu amma a cikin rauda shi ya fi in fa ba matsatsa amma idan akwai matsa kamar yanzu da ake rufewa sai a hankali ake barawa ka je ka gama ka tabi ka shiga rauda ya fi maka sauki in ka matsa shiga rauda kamar yadda mutane suke to za ka yi ɓarin abin daga baki ɗaya za ka shiga a jikinka amma ƙimarka za ta zube kuma za a kore ka yana cikin abin da mutanen mu suke yi na rashin hankali in aka je gurin nan sai kowa ce sai ya shiga raula ba daidai ba kuma mu ce shiga raula ya zauna ya ce tun asuba nake sai da na kai isha bai zama mutum ba wannan gurin in ka samu dama kai raka bi ka fita kawai saboda yanda ka to daga rinku ko an zai suka taho in kowa zai zo ya zauna to bani zai samu amma in kowa zai raka bi ya fita ko mutum nawa ne za su samu dama to don haka wannan ladabin shi ake kiyayewa a taho a ce za a bude ka ji kamar hadiri ne ya taso in sun rufe ka ji rutututututu a guje ba ana buge mutane to wannan daga kallon haka ba wanda ya darasta annabi alisa ba wanda ya san kimar annabi alisa kawai shiga ke dan san zuciyarsa haka ake amin wata juma'a da muka je da ramadan irin wannan a goman ƙarshe muka je da sallar juma'a muka zauna a filin da laimomin da suke daga ciki to daga ciki da tsakiyar nan ba ku ta cikin yawa shi fa to mun zo nan sai kun aka bude inda rauda take sai ku aka tashi rudududu kamar sai wani mutum ko dan wace ƙasa ce sai ga muna zaune ya ce yaya ya ce har abada ba za mu yi wannan ba shi dai har aka yi sallar juma'a aka gama abu ɗaya yake faɗa ya kalle mu sai good good yan an jama sai ce good good haka yake so mutane musulmi gaba ɗaya su zama sun san darajar annaba su ba sa yin wauta in an jama sai kalle mai kalle ce good good good ya girgiza kai har aka yi juma'a har bayan idan da sallah kawai kalle mai yake na faɗa raka ce har abada ba za mu yi wannan ba
وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من من زيادة الجنة
المنبر على ترعة من ترع الجنة من ترع الجنة إيه، وفي الروضة أفضل كوتي وقد قال صلى الله عليه وسلم manzo Allah mai tsira da wancan Allah ce ma baina baiti wa minbari tsakanin gidana da minbari na rauda ce daga dausayi ne daga dausayin aljanna sannan minbari ala tur'ati minbari na yana kan jigawa bin tura'il janna daga jigayin aljanna
وتقف بالقمر متواضعا متواكرا sannan ka tsaya a inda kabarin yake mutawadi'an kana mai kaskantar da kai mutawakiran kana mai nutsuwa ka nutsu ku ta salli alai sai kai salati gare shi وتسني بما يحضرك ka kuma yabe shi bi ma haduruka da abin da ya zo maka ya faɗi gaskiya dan mutum je gurin damar rikicewa yake in ya tsaya sai ka rasa me zaka faɗa in damar ta samu sai ka dude to da abin da ya zo maka ta ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu annaka rasulullah kad addaita al-amana wa ballagta risala wa nasahata al-umma وجاهدت في الله حق الجهاد وأبدت ربك حتى أتاك اليقين فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين أفضل ما جازى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته في كوشي السلام عليك يا أبا بكر يا أبا بكر جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا فيك مطع السلام عليك يا أبا حفص السلام عليك يا أبا الضعفاء والمساكين جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا شيكنا فيك سبحان ربك رب العزة amma ya sifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai ka fita shikenan yayi
wa sallimu ala abi bakari wa umara wa tadqu lahum sai ka salawa ga sanan abubakar da umar wata da gulan ba kamar da nace ka ce jazaku jazakallahu anil islamin wa muslimina khaira
wa akthir min salati fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ka yawaita yin salati a masallacin annabi alisamu dare da rana in kana can to wurin wurin aime ne kai ta salati kai ta salati kai ta salati
wala da an ta'ati masjida uba eh kar ka bar zuwa masallacin uba wurin suhada ko kuburar shahada da kuma makabartar shahidi shine uhudu kar ka bar wannan ka je madina kai kokari ka je masjid uba sallah raka'a biyu daidai take da umra sari bin abi waqas radiyallahu anhu yana cewa ina fatan Allah ya bashi dama ya je Quba so daya ya fi manna ya fi farin ciki akan Allah ya bashi dama ya je masallacin Qudus so biyu eh
kana maliku kitabi muhammadin eh maluku ya faɗa cikin kitabin Muhammad wa yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala wa ya sallama ga annabi alaihi salam ya tashi shiga masallaci ya'ni wa kharaja lokacin da ya fita zai fita ya ne fil madinati a Madina wa fi ma bayna dalika a tsakanin wannan kuma kana muhammadin Muhammadin ya ce wa idza kharaja idan ya tashi fita in ya tashi fita ya sanya akhira ahdihi alwuqufi bil qabri karshen zaman sa a Madina ya zama da tsayuwarsa a kabari وكذلك من خرج musafiran haka na wanda ya fita dan garin zai tafi wata tafiya balaguro shi ma sai ya je ya gaida annabi alayhi salam
وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي sallallahu alaihi wasallam ibn wahabin ya rawaito daga nana fatima yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama أن النبي radiyallahu anha صلى الله عليه وسلم annabi tsara da mancin Allah yace إذا دخلت الجيع فصل على النبي صلى الله عليه sallallahu وسلم yace idan ka shiga masallaci kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam قل اللهم- كشي.
قل لي ذنوبي kace Allahumma ghafir li zunubi wabtahli abwaab rahmatika in zaka shiga kaza kace وإذا خرجت فصل على النبي صلى الله عليه وسلم in ka tashi fita kuma kai salati ga annabi mai tsira da mancin Allah وقل كشي.
اللهم قل لي Allahumma ghafir li zunubi wabtahli فضلك abwaab fadlika abinda mutum zai faɗa kenan
وفي رواية أخرى a wata rawaya kuma cewa i فليسلم falyusallim makana falyusalli ya ce kai sallama ga annabi alaihissalam falyusallim sallama zai ba ba fa salli ba
ويقول إذا خرج Kuma zai faɗi haka.
أسألك inda ta ce fita sai ce ne as'alika min fadlika na roƙonka daga falalarka وفي a أخرى wata rawaya kuma اللهم احفظني ne mina shaitanir rajim Allah ka kana ga shaitan rajim korarre ga wurin rahama
وعن محمد بن سيرين an karɓi daga Muhammad dan Sirina كان الناس يقولون
za dakalul masjida إذا دخلوا المسجد mutane sun kasance in suka shiga masallacin annabi alaihissalam suna cewa صلى الله وملائكته ala muhammadin allah ya salati ga annabi alaihissalam wa mala'iku ma su yi salati ga annabi alaihissalam
عليك أيها النبي ورحمة eh الله assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi dakhalna وباسمه العظيم.
eh da sunan ubangiji muka shiga da sunansa muka fita wa ala allahi tawakkalna kuma ga ubangiji muka dogara وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك haka kuma in suka tashi fita kwatankwacin wannan suke faɗa
وعن فاطمة أيضا radiyallahu anha النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد eh قال صلى الله على محمد ثم ذكر مثل حديث sai kaɗan na- na faɗi ma da jiran hacci annabi tsira da mace Allah ya kasance idan ya ta shiga masallaci na ce sallallahu ala muhammadin sun ma zakara misal hadisi fatima kabla haza sai faɗi kuma kwatan kwacin hadisin fatima wanda ta lissafa ɗazu
وفي رواية حميد الله musamman wasalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam a wata waya kuma sai gode wa Allah kuma ya bismillah sannan ya salati ga annabi alaihi salam ya ya ambaci kwatan kwacin sa
وفي رواية بسم الله والسلام على رسول الله Eh, a wata waya kuma bismillah wa salamu ala rasulillah ko an gaire ha daga wannan na na Fatima radiyallahu anha kuma
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويغفر لي أبواب رحمتك.
eh annabi mai tsara da manci Allah ya kasance idan ya shiga masallaci yana cewa Allahumma iftah li abwaaba rahmatika wa yassir li abwaaba rizqika eh a ruwaya na wata wannan na na Fatima radiyallahu anha
وعن أبي هريرة telefon إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليقول اللهم اغفر Mm.
لي a ce an karɓo daga abu huraira radiyallahu anhu ya ce idan ɗayan ku ta shiga masallaci falisalli ala nabi salati ga annabi alaihi salam wal yaqul ya ce allahumma iftah li allah kai mun bude
قال مالك في المسجد maliku ya faɗa cikin mabusudi ليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للجرفاء ya ce maliku ya faɗa cikin mabusudi cewa wannan bai lazamcewa wanda ya shiga masallaci ba kuma ya fita daga cikin mutanen madina su je kabarin annabi alisan mutum madina bai zama lazimi a kansa ba in ya tashi shiga ya bi ta kabarin annabi alisan ya gaisuwa in ya tashi fada ya- fita ya yi saboda shi dan gari ne wa inna ma zalika lil ghuraba wannan na baki ne saboda daman nan suka taho
وقال فيه أيضا لا بأس بمن قدم من سفر وخ- أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم salli alaihi wai da uli abi bakarin wa umar radiyallahu anhuma ya faɗa kuma a cikin mabasu ɗin da ya ce ba laifi ga wanda ya da daga tafiya ko kuma ya tashi fita tafiya ya je kabarin annabi alaihi ya tsaya ya salati gare shi ya kuma abdu'a da sai na abubakar da sai na umar radiyallahu anhuma
فقيل له إن ناسا إن ناسا من أهل المدينة لا يقدون من سفر لا يريدونه فيفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة.
في الجمعة أو في في الأيام مرة.
أو مرتين أو أكثر عند الخبر ويسلمون ويدعون ساعة فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلغ lalazina wa tarku huwa su'un وتركه واسع ce wala yuslihu akhir hadhihi al-ummati آخر هذه الأمة illa ma لا aslaha awwalaha أصلها أولا- أولها ولم يبلغني أن أولها هذه الأمة وسط.
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك
yawa to ila lahu sai aka cire imam malik inna nasa min ahli madinati muta a cikin mutanen madina la yaqaddimu na min safari ba sa da daga tafiya wala yuriduna ko ba sa shirin tafiya in za su yi tafiya ko za su dawo ya fa'aluna zalika fil yawmi marratan suna aikata haka a rana sau daya ko fiye da haka rubbama waqafu fil jumu'ati yace wata kila kuma a ran juma'a suke tsayawa ko fil ayyami marra ko a cikin kwanaki sau daya aw marrataini ko sau biyu aw aksar inda al-qabri wa yusallimu ne da una sa'atan yasi sallama shi addu'a sa'a guda fa qala sai maliku yace lam yablughuni hadha an ahadin min ahli al-fiqh bi baladina wannan bai zo mun ba daga cikin ma'abota ilimi a garinmu wa tarkuhu wasi'un barin haka shi yafi wala yuslihu akhir hadhihi al-ummati ba abin da zai gyara mutanen ƙarshe illa ma aslaha awwalaha shi wanda ya gyara na farko ولم يبلغني أن أول هذه الأمة وصدرها فيزوم labari bai zo ba daga al'umman nan ta farko wato da sadraha shine mafarkon nan annahum kanu yaf'aluna zalika cewa su suna aikata haka wa yukrahu liman jaa illa liman jaa min safarin aw aradahu yace an karhanta sai ga wanda ya dawo daga tafiya ko kuma ya nufin tafiya to shine aka ce wannan
قال ابن قاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها
أتوا القبر أتوا القبر فسلموا قال وذلك رأي قال الواجي ففرقوا بين أهل المدينة والغرباء لأن الكبراء قصدوا ذلك وأهل المدينة يؤمنون بها يؤمنون بها لم يكتبوها من أجل الأول والتسليم yawwa ibn al-qasim al-misri yace wara'aytu alal madinati naga mutanen madina idza kharaju minha in sun tashi fita daga madina aw dakhaluha ko suka shi dawo a tawli kabara sai su je kabarin annabi alaihi sallam wa sallama kala sai malaki yace zalika ra'ayi wannan fahimta su ce haka kawai ce ake ce kalal baji shi baji ce fafar raka baina alil madinati wal ghuraba ya bambance tsakanin mutanen madina da baki da annal ghuraba a kasa duli zalika su baki dan wannan suka zo wa alil madinati muqimuna biha ko kuma mutanen madina mazaunan gari ne lam ya duha ba zuwa suka yi tsakanin tak madina dangaren ba min ajalil kabari ba dan kabarin suka zo ba kuma da taslimi suka zo ba da haka su ba za su yi ba
فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وسنا sanan yi ubadu ya ce wa annabi alaihi salam mai tsara da manci Allah ce Allah kakka bar kabari na ya zama gunki da za a dinga bota masa اشتد قول الله gadabullahi alaihi على قوم ya fushin Allah ya yi tsanani abu ta sa mutane ita ka zo kubur an biya ihin masajida مساجد da suka riƙe kaburburan annabawansu masallaci وقال لا تجعلوا قبري da عيدا kuma annabi alaihi ya ce la taj'alu qabri idan ka kusume da kabari na zama idi ومن to to wuce
ومن ya ce ma'anarsa wannan kar ku le kar ku wata rana ku ware wa'yan sura ne ko a shekara ku ce a su za ku dinga zuwa gaida annabi alaihi ya zama idi kenan kar ku yi haka kar a samu wannan kuma kar ku ware ku ce sai sau ɗaya za ku je shi ma zaka mai idi in dama ta samu ko shi ku dinga zuwa ya ce shi ne amfani ma'anar wannan
ومن كتاب أحمد بن سعيد الكندي مم.
في من وقف بالقبر لا يلصق به ولا يمسه ولا يكون عنده طويلا.
ya ce a cikin kitab littafin amur bin sa'id al-hindi ya ce a cikin sha'anin wanda ya tsaya a gindin kabarin annabi alaihissalam la ya lisaqu bihi ba zai damfara jikinsa da kabarin ba wala ya masu hukuma zai shafe shi ba wala ya kiba inda hu dawila ba zai tsaya a gurin kabarin bai dau lokaci da an je kan kankani kai sallama ka wuce kawai
وفي الكتبية يبدأ يبدأ بالوقوع قبل السلام في المسجد annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin utubiya kuma shi ma littafi ne ya ce a cikinsa ya ce ya bude ubin ruku'i mutum da ruku'u zai fara kafin sallama a masallacin annabi alaihissalam ma'anar ruku'u sallah in mutum je masallacin sallah zai fara in ya idar da sallah ko sai je gaida annabi alaihissalam
وأحب مواد التنقل فيه المصلى النبي حيث عمود المخلق
ya ce wa habba mawadi a tanafuli guraren da aka fi so na yin nafula fihi a masallacin annabi alaihissalam shine musallan nabi salasana gurin da annabi alaihissalam yake sallah haisul amudul muhallak jikin al'amudi wanda ake sawa turare wayannan al'amudan irin su abu- uswa na tu aisha irin su uswa na tu sarir to inda yake zama to irin wayannan su aka fi so in za ka yi nafila ka je nan
وأما في الفريدة فالتقدم إلى الصفوف أما أنا فرد فرلا إيه sahun farko shi ya fi takaddumu ila sufuf
والتنفل فيه للغرباء أحب إلى من ilayya min at-tanafful fil buyuti yin nafulfuli a masallaci annabi asuma ga baki shine mafi soyayya a guri na da yin nafula a dakunan sa shin gidajen da suka sauka amma mutan gari su sallar sa a ɗak- gidajen su shi yafi alfarma amma sallar farilla ita za su yi a masallaci ita ma ta farilla da ɗan gari da bako sahun farko shine ifi amma in baki za su yi nafulfuli a masallaci annabi alaihi salam to su kirdaji guraren da annabi alaihi salam yake sallah su je su yi sallah a gurin
فصل فيما يلزم من من دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم من العدد سوى ما قدمناه wato wannan fasalin yana magana ce a da- ala adabi dukule majidin nabawi wa fadlihi ladabban shiga masallaci annabi alaihi da falalarsa yace fi ma lazam wanda kala majidan nabi sallallahu alaihi wasallam min al adabi cikin abin da ya lazamce wanda ya shiga an- masallacin annabi alaihi wasallam na ladabi siwa ma qaddamna hu banda muka- abin da muka gabatar to zai faɗi wani wa fadlihi da falalarsa وفضل الصلاة salati fihi da falalar salati ga- a cikin sallah wato sallah a masallacin annabi alaihi salam في مسجد مكة da kuma sallah a masallacin maka وذكر قبره wa minbarihi da kuma ambatan kabarin annabi alaihi salam da minbarin sa alaihi salam وفضل سكنان dal madinati wa makkah da kuma falalar zama a garin makka da zama a garin madina قال الله تعالى Allah madaukaki yace لمسجد أسس على التقوى من awwal yawmin ahqqu an taquma fihi ya tsaya ce
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي fi masjidin an rawaito cewa an tambaye mai tsira da amincin Allah aka ce wannan wani masallaci ne wanda Allah ce masjidin usisa ala tagawa قال sai annabi ya ce alaihi مسجدي هذا masallaci na wannan masala
وهو قول ibn ابن al-musayyib shine fadar ibn al-musayyib وزيد بن shine ثابت ba ita ce magana zaid dan sabit وابن ita عمر ce magana Abdullahi dan Umar ومالك بن أنس daga ce fadar Malik ibn Anas radiyallahu anhum وغيرهم wa gairihim
وعن ابن عباس أنه مسجد قبائي shi kuma an karɓo daga wala ɗan abbas allah kare da a gare su cewa masjidin usisa alattakawa shi ne masjidin quba
حدثنا هشام bin ahmad al-faqihi bi qira'ati alayhi عليه eh isham bin ahmad al-faqihi ya zantar da ni amma da karatu na a gaban sa قال حدثنا حسين بن محمد ibdan da muhammad ya zantar da mu al-hafizu حدثنا أبو عمر النمري abu um abu umar an-namari ya zantar da mu حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن ibn muhammad dan abdul mu'min abu muhammad dan abdul mu'min ya zantar da mu حدثنا أبو بكر بن أسد mhm, abu bakar dan dasata ya zantar da mu حدثنا أبو داود abu dauda ya zantar da mu حدثنا مسدد abdu musaddad ya zantar da mu حدثنا سفيان subiyan ya zantar da mu shi kuma karɓo daga zuhuri عن سعيد بن shi kuma مسيب karɓo daga sa'id dan al-musayyib عن أبي هريرة shi kuma رضي karɓo الله عنه daga abu huraira radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi tsira da mucin Allah ya ce لا tashaddu rihalu la ila salasati masajida ba a daura siddi takanas ta gari sai ga masallatai guda uku a daura siddi al-masjidil harami masallacin harama na makka
ومسجدي هذا wa masjidi haza da masallaci na wannan na madina wal masjidil aqsa da kuma masallacin ka'aba to qudus
قد تقدمت الآثار في ثلاث wassalami السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد eh hadisai sun gabata cikin sha'anin salati da sallama ga annabi alaihi salam yayin shiga masallaci sai ya wuce kawai وعن عبد الله بن عمرو min al-as بن عاصم rawa daga lai dan amr dan as أن النبي صلى الله عليه وسلم كان sai إذا دخل المسجد annabi tsara da masha Allah ya kasance in ya ta shiga masallaci na cewa
أعوذ a'udhu بالله billahi al-azimi وبحديث وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فالنبي عليه الصلاة والسلام فدر هكا
وقال مالك رحمه الله
مالك يشي يفدا الله يجي كانسا سمع عمر بن الحاج رضي الله عنه صوتا في المسجد sai Umar dan Khattabi Allah ya kare da gare shi ya ji murya a cikin masallaci an daga ta sama fada'a bi sahibi sai ya kira mai wannan muryar qala liman anta yace kai daga ina kake qala rajulun min yace mutum ne daga Banu Sa'ib qala law kunta min hatayn alƙaryatayn la addabtuka da daga garurukan nan guda biyu kake da kai mutumin Makka ne ko Madina da sai lana zabtar da kai inna man idan na la yarfa'u fihi sawt wannan masallacin nan ba a daga murya a ciki qala shine ta shekara da azumi eh, yanzu an zo ana sham ana yin tahajj ana yin alqunut liman yana addu'a sai aka dinga amin ana dagawa sai da aka idar sai ali sheikh ya dakata ce jama'a kar ku ja mana musifa wannan amin din ta ku sai ta rushe mu gaba daya mai masallacin nan Allah ba zai lamace wannan daga murya ba da amin a gurinsa Allah ba zai lamanta ku yi hankali kar ku cuce mu sallallahu
qala muhammad bin lamata Eh, Muhammad dan Masalama ce yace la yanbaghi li ahadin bai kamata ga kowane mutum ɗaya ba an yi asabi da almasjida da rafa sauti wato ya tag wato da ganganta daga murya a cikin masallaci wala bi shay'in min al ko da wani abu wanda yake na kazanta wa an yi nazahu amma ya kurahu a tsayin tsarkake shi daga abin da aka ki
قال القاضي حكى ذلك كله. hadi isma'il fi mabasudihi alkali iri ya ce haka zalika kullahu alkali isma'il fi mabasudihi alkali isma'il a cikin mabasudinsa shi ya hakaito wannan في باب فضل المسجد din nabi sallallahu alaihi wasallama والعلماء to cikin babun falala masallacin annabi alaihi salam والعلماء كلهم متفقون muttafiquna أن أن حكم سائر المساجد هذا الحكم hasal hukuma malamai sun haɗu gaba ɗaya cewa hukuncin duk sauran masallatai shine wannan hukunci ba a ɗaga murya a cikin masallaci mutum tashi yana bara ko yana tallan wani abu da masallaci ba a yi masa wannan
قال القاضي إسماعيل kakali ismaila ya ce وقال محمد بن مسلمة mahmud dan salamata masalamata ya ce ويكره في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الجهر على المصلين فيما yukallu alaihim salatahum صلاتهم an karhanta a masallacin annabi alaihi aljihar bayyana karatu alal musalli ga masu sallah cikin abin da zai rikita su ya rikita musu sallah a wajen karatu wani zai na kada musu karatu yana ta yi sallah yake yana karatu kamar tilawa wancan yanayi to masu yin sallah da su roda su an hana wannan an karhanta وليس مما يخص به المساجid رفع الصوت za a cikin abin da aka keɓanci masallatai da shi daga murya an hana وقد كره rafa sauti رفع الصوت بالتلبية talbiya fi fi masajidil jama'ati an karhanta daga murya da talbiya a cikin masallatan jama'a إلا المسجد الحرام sai masallacin harama ومسجد ko masjidana da namu masallacin in kamar mutum ya daura harama zai tafi aikin haji to zai iya yin talbiya ana ji a fili ana
قال أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi ya faɗa kuma daga annabi mai tsira da mashin Allah صلاة في مسجد li haza خير min من alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-harama المسجد الحرام eh annabi alaihissalam ya ce sallah a cikin masallaci na wannan tafaralla إيه.
khairu min alfi salati ta fi sallah dubu fi ma siwahu cikin masallacin da ba shi ba illa almasjid alharama sai masallacin harami na maka wannan ne anan ne wasu suka ce to me ake nufi da wannan eh to zai bayani ai eh me ake nufi قال alkali القاضي iri ya ce اختلف الناس في معنى هذا malamai sun yi saɓani a cikin wannan istisna'in togaciyar da annabi alaihissalam ya yi da ya ce illar siwa masjidil haram ko illar masjidil haram alakti lafihin filma fadala في a ji bisa sabanin su wajen fifitawa bainan makkata wal madina tsakanin makka da madina wacce shi tafi Wala hawa malikun fi riwayat ashabu anhu eh maliku ya tafi a cikin riwayar ashabu wa qala hu ibnu nafi'in wa qalahu ibnu nafi'in ibnu nafi'in ya faɗa sahibi sahibuhu wato amma abocinsa wa jama'atu ashabihi da kuma jama'ar sahabbansa ya anna ma'ana hadith sun tafi zuwa cama a na wannan hadisin anna salata fi masjid rasuli afdalu min salatin fi sa'ir masajidi bi alfi salati alf salat sun tafi akan cewa sallah a masallacin annabi alaihi salam ita ce mafi fifiko da wato da sallah dubu a cikin sauran masallatai illa al masjid al haram sai masallacin harama na maka إن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيه bidon alfi ta masalla sallah a masallacin annabi alaihi salamu ta fi fifiko akan sallah a masallacin maka amma da ƙasa da dubu a sauran tafi da dubu amma a wancan da ɗari tara tafi tafi masallacin harin maka da ɗari tara a shi ne bidoni alfin ƙasa da dubu tafi shi a sauran tafi da dubu amma masallacin haramin maka ba tafi shi da dubu ƙasa da dubu ne sai masu kashe da ɗari tara tafi shi ne illar majidal hara wata hatta juhu وتجوي ما روي عنه Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sun kafa hujja da abinda aka rawaito daga sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kare da a gare shi صلاة في in masjid al-harami خير من min mi'ati salatin fi ma siwahu yace sallah a cikin masallacin haramaka maharamin maka ita ce tafi sallah ɗari fi ma siwahu a cikin waninsa to wannan da shi suka kafa dalili cewa to to tunda tafi ɗari eh a ciki to to kaga wancan kuma dubu saboda ka sai a cire ɗarin ko ka tafi shi da ɗari tara
وتأتي فضيلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بتسعمائة وعلى غيره bi alfin yace kaga yace fasfalalar sallah a masallacin annabi asma tafi bi tis'i mi'atin wato da daraja ɗari tara ga masallacin makka wa ala gairihi bi alfin wannan masallacin da ba na makka mu tafi shi da dubu
وهذا مبني على تفضيل المدينة alamar kata alamar kaddamna amma wannan an gina shi ne akan hukuncin fifikon madina akan maka kamar yadda magabatar وهو قول عمر ibn al-khattabi wa malikun wa akasar al-madaniyin wannan shine fadar sai na Umar dan Khattabu da Maliku da mafi yawan malaman Madina
وهذا عالم wa zahaba ahlu makkah mutanen Makka da kuma mutanen Kufa suka tafi ila tafdil makkah تفضيل wajen fifita Makka wa huwa qawlu ada'i wa ibn habib المهاب wa ibn habib min ashabi malik هذا المال ita ce fadar ada'u da ibn wahab da ibn habib daga cikin abu wato sahabban Imam Malik وحكاه Ulubaji Baji ya hakaito shi an Shafi'i daga Imam Shafi'i وحملوا الاستثناء في الحديث المتقدم على ظاهره وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل to su suka rawaito suka dauki hadisin Abu Sa zahirin sa kora wa anna salata fil masjid al haram afdalu sallah a masallaci maka ita ce ta bi tunda aka togace shi
أفضل واحتجوا لحديث عبد الله بن زبير sun kafa hujja da hadisin Allah dan Zubair radiyallahu anhuma إيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة eh wato daga Annabi alaihi salamu da kwatankwacin hadisin Abi Huraira wa fihi a cikin sa
والصلاة في مسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد هذا هذا fi mi'ati salatin to su sun kawo wannan hadisin cewa sallah a masallacin harama na maka ta fifi fifikonta da masalla a masallaci na fifikonta shine su- su da sallah dubu da sallah ɗari kai tafi ta tafi shi
ور- وروى قتادة مثله wasu ya ko ya rawaito kwatankwacin sa
فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على هذا على الصلاة في سائر المساجد fi mi'ati alfin ألف.
ya ce falalar sallah a masallacin harama da wannan ruwayar ta fi wato sallah wato dubu ɗari a sauran masallatai
ولا خلاف أن موضع القبر
tulubi ƙa'il ardi ba saɓani cewa bugiran ƙabarin annabi alisa inda jikinsa yake ciki a fadalubi ƙa'il ardi shi ne maficin doron ƙasa kaf saboda jikin ne a ciki isra
قال القاضي أبو الوليد الباجي alƙali abulwalid albaji ya ce الذي يقتضيه الحديث abin da hadisin yake hukuntawa مخالفة حكم masjidin makkata lisa'ir masajidi wato saɓanin hukuncin masallacin maka akan sauran masallatai ولا يؤلم من حكمها ma'al madina ce amma ba a san hukuncin sa tare da masallacin madina ba وذهب القاضي tahawi القهاوي tahawi ya tafi إلى أن هذا التحديد bisa wannan fifiko إنما هو في na كلام tilfaradi yana cikin sallar farilla وذهب مؤرق min ashabina أصحابنا إلا
anna zalika fi nafilati aidan kan mudarrifu daga cikin abokan wato mazhaban malikiya ya tafi idan kan cewa wannan fifikon banda farilla ha ana kula ma haka yake قال جمعة خير من جمعة yace kuma juma'a ita ce mafi alheri daga juma'a ولماء ramadanu khairu min ramadan ramadanu shine mafi ci daga ramadan wanda za a yi a madina kenan
وقد ذكر عبد الرزاق في تفضيل رمضان في المدينة. وغيرها حديثا نحوه نحوه عبد الب- ابن عبد الرزاق عبد الرزاق ya rawaito a cikin fifita azumi a cikin madina ramadan a madina wato ya fi yin azumi a waninta
وقال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري زوجة من رياض الجنة manzala mai tsira da mace Allah ce tsakanin gidana da mimbarina dausayi ne daga dausayin aljanna ومثله عن أبي هريرة أبو- وأبي سعيد kwatankwacin sa daga abu hurairah daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhuma وزاد ya ƙara ومنبري ala haudi yace mimbari na ala haudi na kan tafki na gobe kiyama مم. في حديث آخر a wani hadisin kuma cewa i alaihi salam منبري ala tur'ati min tura'il janna mimbari na na kan jigawa daga jigayin aljanna
قال الطبري dabari yace fihi ma'ana yani يعني wannan magana tana da ma'ana biyu أحدهما ɗaya daga cikin su أن المراد بالبيت abinda ake nufi da gidan da yace ma baina baiti baitu sukunahu ala zahiri gidan da yake zaune inda yake rayuwa alaihi salam ما أنه Ruya.
ما بين hujjarati wa minbari tare da an rawaito wani hadisin annabi alaihi salam da cewa wani baina hujjarati wa minbari tsakanin rumfata da minbari na
والثاني أن البيت هنا القبر wata fada wato ma'ana ta biyu kuma abin da yake nufi da baiti din nan anan alƙabar yana nufin kabarin sa هو قول zaid ibn aslama shine fadar zaid dan aslama في هذا shazal hadisi a cikin wannan الكمار kamar yadda aka rawaito baina kabari wa minbari قال الطبري kabari yace وإذا كان قبره في بيته idan kabarin nasa ya zama a cikin ɗakin sa aka binne shi alaihi salam اتفقت ma'anin riwayat يعني رواية ya ce ma'anonin riwayat da sun haɗu sun zama ɗaya ne walam ya kun bayyana hafi lafon خلافه ba saɓani a ciki لأن قبره fi hujirati domin kabarinsa alis yana cikin rumfarsa وهو بيته shine gidansa وقوله انبري على حوض faɗarsa da ya ce min bari ala haudi min bari na kan tausa- ta- tafkina يحتمل أنه منبره da ainihi zai iya ɗaukan mimbarinsa ne haƙiƙaninsa da أن zai kana fi duniya wanda yake duniya wa huwa azharu ita ce magana mafi bayyana والثاني magana ta biyu kuma أن يكون له hunaka mimbar zai zama yana da wani mimbarin a can alayhi salama a wannan tafkin nasa za a sa masa mimbari
والثالث wata wana ta uku kuma أن قصد mimbari hi cewa nufin kaje mimbarin annabi alayhi salam وحضور inda hu da kuma halartar gurin لملازمة zama tila amali saliha domin lazamcewa ayyuka managarta mutum zai je don ya aiki na gari يورد الحوض zai kai ka shiga wannan tafkin ba za a kore ka ba yujibu shirba kuma zai wajabta maka shan ruwa a ciki قال الرباجي da baji haka yace shine ma'anar wannan raudatu min riyadil janna وقوله دولة من رياض fadarsa da yace raudatu min riyadil janna يحتمل المؤمن ya dauki ma'ana biyu أحدهما ɗaya daga cikin su أنه موجب da zalika shi mai wajabta wa mutum ne shiga cikin dausayin aljanna أن الدعاء cewa addu'a was salata fi da sallah a cikin sa يستحق zalika min as-sawabi za cancanci wannan daga lada kamar yadda mutum aljanna ba zai addu'a a juyar ba to haka wannan gurin ma an yi ba zai a juyar ba kamar yadda aka ce aljannatu ta ta zilali suyufi ba a fili ake ba ai eh والثاني magana ta biyu kuma أن tilkal buqata cewa wannan mahallin قد ينقلها الله Allah zai cire gurin gaba ɗaya fata kuma fil jannati bi ainiha zai zama aljanna ka ka shi kansa halahu dawudiyu dawudiyu shi ya fada
وروى ابن عمر وجماعة من الصحابة ina ga su sai mu iya tsayawa haka ko eh yeso alhamdulillah Amin. So, alhamdulillah qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam To, na shi kenan. Tsara tsara sai kamar abinka. So, sauka nawa? 31 sai a rarraba ta.